الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar juma'a ce da ta daidai da 24 ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da biyu ga watan august shekara ta 2013 wannan shine kasar na 98 daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka sanya wa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji karatu ya kai har aya ta tamanin da takwas a inda muka tamanin da tara ɗari da tamanin da tara har an kai aya ta ɗari da tamanin da tara a inda muka fara jin wasu hukunce-hukunce dangane da jinjirin wata da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da fitowar wata da kuma ainihin faɗuwar wata waɗanda suka shafi mu'amala ta yau da kullun da kuma ibadoji kamar aikin hajji da sauransu malam zai sake karanta mana ayan nan insha Allah ta'ala sai mu sake duban mas'alolin ɗaya bayan ɗaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka dangane da jirajiran wata kamar yadda na gaya mana da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi kokarin kawo dalilin da za su fassara wannan tambaya amma kuma wani abin mamaki shine dukkanin wata riwaya da ta zo ta bayyana sababin saukar wannan aya masana ilimin riwaya da hadisi sun tabbatar da cewa bata tabbata ba don haka a gina hukunci daga jikin ayar tabbaci hakika tambaya ce ake wa annabi don gashi Allah ya fito karara ya faɗi suna tambayar ka dangane da ainihin wato jirajiran wata ina hukunce-hukuncen da ke da alaka da su kulka ce da su hiya mawaqitu linnas jinjirin wata da yake bayyana yana bayyana ne dan ya faɗi lokuta ko kuma ya ka'idanta lokuta na mu'amalolin mutane abin da ya shafi aure idda takaba alkawari da ciniki da makamantansu wal hajj hakanan jinjirin wata yana bayyana ne don ya nuna lokuta na ainihin aikin hajji to amma bangare na tsakiyar wannan aya sababin saukar ya tabbata a cikin ingantattun hadisai waɗanda alimamu ahmad da bukhari da muslim suka fitar a inda mutanen madina suke da wata ɗabi'a ɗabi'ar ko ita ce kamar yadda za mu zo mu ji ba da juma wannan ba idan mutum ya azama tafiya aikin hajji to in ya mantuwa in ya dawo ba zai shigo ta cikin kofar gida ba saboda wai yana ganin tunda ya dauki harama aikin hajji to bai kamata wani abu ya rufe sama da kanshi ba don haka sai dai ya tsallako ta katanga gida sai Allah madaukakin sarki ya musu gyara da cewa walaysal birru bi an ta'tul buyuta min abwabiha min zuhuriha walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha kuma ku sani da cewa bashi daga cikin biyayyar Allah ku zo wa gidajenku ta bayan gida walakin albirra man ittaqa sai dai ainihin biyayyar Allah ta tabbata ga wanda ya tsoraci Allah ya bi dokokin Allah kamar yadda zamu zo mu ji ashe abin da kai kake gani biyayyar Allah ne ba lalle ne ya tabbata biyayyar Allah ba kenan wannan aya ta mana ishara zuwa ga cewa 'yan adam ba su isa su bauta wa Allah ba sai da abin da Allah ya shar'anta duk wani abu da zaka gani saboda karfin imani ko zafin imani ko zafin kai ko dumin kirji da zai saka ka dauka cewa kaza addini ne ba lallai ne ya zama addini ba sai in Allah ya bayyana wannan abin addini ne to ta hanyar haka kadai za a bi a tsoraci Allah Allah ya ce wa'atul buyuta min abwabiha dan haka ku rinka zuwa gidaje ta kofofin su kuna shigar su wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna lalle in kuka ji tsoron Allah za ku dace da babban rabo idan ba a manta ba mun tattauna waɗannan ainihin wato maganganu waɗanda al-Imam al-Qurtubi ya fara gaya mana cewa yanzu wannan yana nuna idan mutum ya alkawari cewa idan wata ya kama zan baka kaza da ne maka alkawari to kenan in dai ba shine ya sa rana ba da cewar wata ya kama to hukuncin kamawar wata tana daukar tun daga ranar farko har zuwa rana ta ƙarshe amma in shine ya ce kaza ga wata to kuma nan ya daura kanshi mun ji wannan tattaunawar sannan mun ji cewa iya wannan gaba da Allah yake cewa qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kace jira-jiran wata suna bayyana ne don su bayyana wa mutane lokutan mu'amaloli da kuma lokutan aikin hajji to shikenan yanzu duk wani rikici da duk wata shakka dangane da mu'amala ta gushe kenan mutane za su iya jingina lissafin su zuwa ga ainihin wato jinjirin wata dangane da cewa ranar kaza ga watan kaza shine ranar da za a daura auren wance ko kuma wance ta fara takaba daga ranar kaza ga watan kaza don haka za ta kare takaba rana kaza ga watan kaza kenan da a ce wata baya bullowa sannan rana ba ta bayyana waɗannan hukunce-hukuncen babu yadda za a iya kiyaye su to kuma idan muka dubi waɗannan hukunce-hukunce suna nuna mana muhimmancin musulmi su san adadin kwanakin wata na musulunci su kuma san sunayen watanni na musulunci kuma su koma suna alakanta lissafe-lissafensu da su Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan a ƙarƙashin wannan muka ƙara tattaunawa dangane da wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci ita ce mas'alar wato yin jinga ko kuma matsayin yarjejeniyar ka karbi kudin manomi ya karbi kudin wani a bisa cewa zai noma masara a damunar bana har zuwa damunar baɗi duk zai iya ainihin zama ya tsara cewa in Allah ya kai mu damunar bana da za ta faɗi ko kuma damunar baɗi da za ta faɗi ina fatan zan noma masara fara kuma ina fatan kowane buhu zan ɗura tiya arba'in don haka na yanke mata kuɗi naira dubu goma ya faɗi kuɗin da ake siyar da buhun masara a yanzu idan wannan lokaci ya yi da ainihin aka yi alkawari nan da shekara ɗaya ko kuma shekara biyu sai ya ɗauki masarar ka ya baka a nan ba za a lura da cewa masara ta ƙara tsada ba ko da masara ta ƙara tsada a lokacin ba za ka yi mishi ciko ba kamar yadda kuma da masara za ta zama ta faɗi to ba za ka yi mishi ciko ba don yanzu aka kulla cinikin kuma a yanzu da aka kulla cinikin an kulla ne akan dubu goma goma da take idan Allah maɗaukakin sarki ya kai gaba tunda an riga an yi yarjejeniya to a ƙarƙashin wannan aya abin da yake nuna mana muhimmancin jirajiran wata shine tafiyar lissafin wata ɗinnan ita ce za ta tabbatar da tabbatar ranar kaza ga watan kaza ranar kaza ga watan kaza to duk waɗannan malaman fiqhu sun zauna sun dubi wannan aya kuma sun ainihin cire waɗannan hukunce hukunce akai to sannan sai malamai suka bayyana cewa me yasa Allah madaukakin sarki ya ware ibadar aikin hajji a ciki anan inda yake cewa qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji me yasa Allah ya ware hajji daga cikin rukunan musulunci me yasa bai ce qul hiya mawaqitu lin-nasi was-sala ba me yasa bai ce waz-zaka me yasa sai ya faɗi hajji malamai suka ce abin da ya faru wannan ya faru ne domin Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe wani irin runto da su larabawa suke yi wato idan lokacin aikin hajji ya zo sai daidai da suna da wata kalankuwa tasu ko suna da wani shagali nasu da za su kawai sai su yi runto cikin lissafin sai su rikita lissafin to shine malam yake cewa afrada subhanahu alhajja bi zikri li'annahu mimma yuhtaju fihi ila ma'rifati alwaqti a nan Allah maɗaukakin sarki sai ya ware aikin hajji ya ambace ta ita kaɗai daga cikin sauran ibadoji saboda lokacin aikin hajji lokaci ne da ake buƙatar a san yaushe za a fara shi kuma yaushe ne zai ƙare wa annahu la yajuzu an-nasi'a fihi an waqtihi kuma hajji bai halatta a jinkirta shi daga lokacin shi ba bi khilafi ma ra'atuhu al-arab sabanin irin yadda larabawa suke wasa da lissafi fa innaha domin su larabawa kanat tahujju bil adad suna yin aikin hajji ne da adadi kawai sai su ce misali duk bayan wata kaza duk bayan wata kaza to kun gan aka ce duk bayan wata kaza wani lokacin lissafin zai iya zuwa ya fado daidai da zulhijja wata ran zai iya faduwa daidai da zulqa'ida wata ran zai iya faduwa daidai da almuharram to Allah madaukakin sarki da ya so ya ainihin wato ruguza wannan al'ada tasu a cikin wannan aya sai ware aikin hajji cewa ai jirajiran wata da suke fitowa da bayyana din nan to ainihin dalili ne da ke tabbatar da cewa lokacin aikin hajji yana da lokacin shi sai malam ya ci gaba da cewa wa tubaddilu shuhur larabawa sai su rinka sauya ainihin wata fa abtala qawlahum wa fi'lahum sai Allah ya bata irin wannan magana tasu da irin waɗannan ayyuka nasu alama ya ati bayanuhu fi bara'a insha Allah da gurgurdan yadda ainihin bayani zai zo a cikin suratul bara'a a inda Allah madaukakin sarki zamu je na cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri jinkiri da ake yi a yi runto a canza wata kaza a canza wata kaza a sauya wata kaza duk wannan ba wani abu ne ƙari ne a cikin kafircin da ainihin larabawa suka kware a kan shi don haka a musulunci dole ne duk abin da za a yi ya zama an san da lokacin shi na mu'amala to ibada ma ya zama an san da lokacin ta na ibada a ƙarƙashin haka sai malam yake cewa istadalla malikun rahimahullah wa abu hanifata wa ashabuhuma fi anna al-ihram bil hajji yasihu fi ghairi ashhur al-hajj bi hadhihi al-aya to a ƙarƙashin wannan aya da imamu malik da imamu abu hanifa sai suka ce da su da almajiransu sai suka ce kenan wannan yana nuna ce kenan wato ya halatta mutum ya ɗauki harama aikin hajji ba a cikin watannin aikin hajji ba abinda suke so su ce wato aikin hajji bai da wasu watanni kenan waɗanda cewa lallai ilalla sai a cikinsu ne kamar yadda da dama daga cikin malamai abinda suka ce shine watan shawwal da watan zulqa'ida da watan zulhijja a cikin waɗannan watanni uku ake aikin hajji wasu malaman ma in suka zo sai su ce watan shawwal da ainihin watan zulqa'ida da kuma kwanaki goma sha uku na watan zulhijja su kadai ne ake aikin hajji to imam malik da abu hanifa da almajiran shi abinda suke cewa a nan shine wannan yana nuna kenan inda mutum zai ɗauki harama aikin hajji a cikin wani wata daban to ainihin aikin hajjin ta yi wannan magana ta sha bamban da cewa yin aikin hajji a cikin wani wata daban daukan harama daban misali yanzu muna cikin ramadan ne yanzu sai ka tafi sai ka je ka tsaya a miƙati ka ɗauki harama aikin hajji sai ka je ka shiga makka sai ka yi zamanka abin da suke cewa kenan ya halatta amma kun ga yanzu watan ramadan ne amma su kuma sauran malamai suna cewa a sai har watan gobe yayi shine sai watan karamar sallah yayi daga wannan watan ne ya halatta ka iya ainihin shiga harama ta aikin hajji sai malam ya ce wa khalafa fi zalika shafi'i amma al-imam shafi'i ya saba wannan fatawa da qaulihi ta'ala dalilin shafi'i sai ya ce saboda Allah cewa yi al-hajju ashhurun ma'lumat ibada ta aikin hajji wasu watanni ne waɗanda suke sanannu a ciki ake yi alama ya ati ya ce bayani zai zo dangane da ainihin wannan aya wa anna ma'ana hadhihi aya a ƙarƙashin haka sai suka ce kenan anna ba'daha mawaqitu linnas ma'ana wannan ayar da muke fassarawa da Allah madaukakin sarki ke cewa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj wato kenan imamu shafi'i yana cewa ana nufin wasu daga cikin watanni ne ya halatta a ɗauki harama aikin hajji na fata an gane wa ba'adu ha mawaqitu lil hajj ma'ana wasu watanni na mu'amala ne wasu watanni kuma na aikin na ɗaukan harama aikin hajji ne wannan ma'anar ita ce ta dace gaskiya a tsaya a kanta cewar wannan aya ba ta zo ne don ta buɗe cewa kowane wata musulmi ya so zai iya ɗaukar harama ta aikin hajji ba a'a ba a ɗaukan harama aikin hajji sai a ɗayan waɗannan watanni guda uku shine daga watan gobe watan da ake kira watan karamar sallah ba fa yin aikin hajji ba daukar harama shine ka isa miƙati ka yi wanka ka yi duk ka'idojin da ake yi da sanya ihraminka ka shiga cikin makka sai ka ainihin zauna a cikin haramarka ta aikin hajji da nufin ka yi tamattu'i ne da nufin za ka yi kirani ne to babu watan da ya halatta a sai a cikin watan ainihin shawwal da watan zulqa'ida da kuma watan ainihin zulhijja wato wata na goma na sallah da watan sha ɗaya na ai wata eh watan goma na lissafin musulunci da wata na sha ɗaya da ainihin wata na sha biyu ina fata an gane wannan magana gaskiya saboda Allah ita ce maganar da take daidai to kuma alhamdulillah dama mu a Najeriya yana da wahala ma a samu sabanin haka sai dai ga waɗanda suka so su samar da sabanin haka din shine idan yanzu mutum ya tafi umara tun a miƙati abin da ya fi dacewa dama shine ya ɗauki harama umara kawai idan ka je kai umara ka kenan sai ka warware ta idan ka warware wannan umarar to tambayar ita ce ko idan ka zauna har watannin hajji suka shiga ba sai ka sake yin umara ba to kun ji maganar da ake yi mana yanzu akwai 'yan najeriya da yawa da suka tafi umara ko za su iya tsayawa a yi aikin hajji da su i za su iya tsayawa amma kuma sai sun sake yin wata umara a cikin watannin aikin hajji shine maganar da muke kokarin ta hakiki don wajibi ne a tsaya a fahimci abin yanzu ba sai ran da matsalar ta same ka ba musamman waɗannan kasusuwa wani lokaci ana komawa idan alhazai sun taso sai a ce a je a nemi kaset ɗin wani lallai ne a tsaya a fahimci abu yanzu kana can ƙasar makka kaje kayi umara to sai kai shawarar za ka zauna har sai an yi aikin hajji shin wannan umarar ta ramadan ta isar maka game da umarar tamattu'i da za ka yi ta aikin hajji bata isar maka ba lallai ne dukkan umarar da za ka haɗa ta da aikin hajji to lallai ne sai ta zama kayi ta ne a cikin watannin aikin hajji wannan maganar ita ce maganar da take daidai daga cikin maganganun da malamai suka yi saboda nassin alkur'ani yana cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah ya ce hajjinku da umararku ku cika su ainihin ga Allah madaukakin sarki sannan da kuma inda yake cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suke ƙarfafar cewa bai halatta a yi umara a cikin watannin da ba na hajji ba kuma a alakanta wannan umara da ainihin aikin hajji saboda haka lallai abin da yake daidai shine ka isa cikin watan shawwal to shi kenan sai ka yi umararka kuma ita umarar in za ka yi ta sai ka yi ta da nufin umara ce ta tamattu'i wato wadda za ka hada da aikin hajjin wannan lokacin kenan watannin hajji suna da hukunce-hukunce barin ƙara tsayawa in tantance tare da cewa za mu zo mu magana akan hajji in Allah ya so kamar yadda na ɗauki lokaci muka yi ta bayanai dangane da abin da ya shafi azumi haka za mu ɗauki lokaci a yi bayanai dangane da aikin hajji umara guda ɗaya ake yi ita kuma a cikin watannin aikin hajji shine idan ka je kai wannan umara ta ka ta tamattu'i ko umarar kirani to ita kuma umarar kirani sharaɗin tafa shine sai in ka shiga da dabbar ka daga ainihin wajen haram ko an fahimta ma'ana ka sai ragonka ka tafi da shi tun daga nan Najeriya to idan haka ba za ta yiwu ba wanda yake akwai kunci a yanzu to shikenan sai ka yi tamattu'i shi yafi sauki dama annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ƙarshen rayuwar shi yana ta ƙarfafan musulmi ne game da muhimmanci da kuma falalar tamattu'i hakika an kaje kai karatu cikin littafin hajjatun nabi a muqaddimar shi zaka ga cewa ma a ƙashin gaskiya saboda Allah yin hajji na ifradi bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen rayuwar shi da ya zo ya aikin hajji din nan mala'ika jibril ya zo ya tabbatar mishi da cewa ka cewa dukkanin sahabbanka waɗanda suka ɗauko kirani in har ba su taho da dabba daga wajen harami ba to su rusa niyyarsu ta kirani ta koma ta zama ta matu'i su yi umara waɗanda suka ɗauko ifradi harama aikin hajji ba tare da umara ba su kuma su lalata ta su mai da ita ta zama harama umara idan suka yi umara daga baya in yaso sai kuma sai su yi aikin hajji sun mai da shi tamattu'i kenan waɗannan bayanan suna da kyau ka je ka same su a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad zai taimaka maka wajen ka gamsu da maganar da nake yi saboda wani abu mamaki har yanzu mukan haɗu da alhazai kusan duk shekara sai kaga alhazai musamman daga wasu ɓangarori namu na arewacin najeriya nan sun ce malamansu sun yi musu fatawa da cewa suna iya yin aikin hajji na ifradi na'am a jimillanci in ana karantar da aikin hajji za a iya kawo cewa daga cikin nau'uka na aikin hajji akwai ifradi shine ka yi aikin hajji kadai ba tare da umara ba sannan ka yi kirani shine ka hada aikin umara tare da hajji a cikin niyya ɗaya ba za ka raba ba sannan da kuma tamattu'i shine ka hada aikin hajji da umara a tafiya ɗaya amma ka raba su to da duk malamin da ya gama maka bayanin haka sai ce maka amma kuma ayoyi na alkur'ani waɗannan da muka gabatar da kuma waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun tabbatar da cewa kuma an shafe hukuncin ifradi saboda lokacin da annabi ya ɗibi sahabbai suka je da aka gama umaran nan kun ga an rusa waɗanda suka taho gaba ɗaya da nufin ifradi an rusa su a cikin wannan tafiyar an rusa duk wanda babu wanda ya ifradi saboda annabi ya sanya su sun mai da ita ta zama umara to amma kuma abin ya zama musu sabon abu kamar yadda ne ta faɗi a farko farkon karatuttukan nan a kwanaki cewa addinin musulunci ya zo ne don ya kawo gyare-gyaren barna da aka yi ya kuma kawo su sababbin dokoki to daga ciki an gyara musu wannan ba barna ba ce sai dai al'amari ne ya sauya lokaci ne ya kai sai zama shari'ar ta sauya sai zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa su daga mai tamattu'i sai mai ainihin kirani shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama kirani ya dauka a lokacin da ya ja hankalinsu akan su yi tamattu'i saboda ba su koro dabbobi daga wajen harami ba domin sun taho ne da nufin za su yi ifradi abin ya kada su kwarai da gaske saboda a jahiliya sun canfa cewa duk wanda ya umara a cikin wata na ainihin wato aikin hajji kuma ya warware umarar shi daga baya zaman shi tare da iyalan shi lokacin aikin hajji ya kuma yazo ya dauki harama aikin hajji to wani annoba wani bala'i zai same shi a wannan shekara sai annabi ya kawo musu da wannan tunani an je an gama ainihin ɗawafi an gama sa'ayi ana kan dutsen marwa wanda shine na bakwai sai wani dattijo mai suna surakatu ibnu malikin al-mudlaji waɗanda su ne dattawa waɗanda su sun shawo jahiliya su ne suke da irin wannan aƙida ta camfi in kai tamattu'i to bala'i zai same ka in ka koma gida sai ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a ra'aita umratana hadhihi ya manzan Allah wannan umarar da ka samu muka yi muka warware daga ifradi muka mai da shi ya zama tamattu'i al'amina haza amlil abad bana ne kadai ko kuwa har abada sai manzan Allah ya ritsa yatsun shi haka cikin junansu ya ce dakhalatil umratu hakaza fil hajji hakaza ila yawmil qiyamah ya ce umara ta shiga cikin aikin hajji haka har abada har zuwa ranar alkiyama manzan Allah ya faɗa haka so uku kuma jabir ya ce ya ritsa yatsun shi haka ya ce haka kenan in ka ga haka an shiga juna kenan ba rabuwa shi yasa ya ku yan uwa yan najeriya bai halatta ka yi ifradi ba wato ka yi hajji kadai sai dai ka yi hajji tare da ainihin umara a haɗe shi yake kira kira ne to shi kuma sharaɗin shi shine sai ka koro dabbaka daga wajen makka to kuma yanzu koro dabba daga wajen makka ina ganin abu ne wanda yake yana da wahala domin yanzu mutum kaɗai in za ka shigar da shi jirgi balle rago sannan ka shiga da rago jidda da saudiya da yaya to amma kun ga ada da yake annabi zamani ne na za a kora ne a titi kawai a tafi babu wata biza ba passport ba wani abu saboda haka in har ba za ka iya koro dabba daga wajen harami ba to kuma bai halatta ka yi ainihin kirani ba domin kirani shine waccan aya take ishara wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu kar ku aske kanku har sai wannan dabba da ka koro ta har sai ta kai inda ya halatta a yanka ta inda ya halatta a yanka ta shine mina sanda ya halatta kuma ta kai mina a yanka ta shine ranar sallah to kaga tun daga ran da ka shiga harama aikin hajjinka da umararka bai halatta ka aske kanka ba bai halatta ka yi komai da ya halatta gare ka ba sai ranar sallah kaga ka hada umara da aikin hajji kenan to kenan in kun fahimci bayanin nan nawa abin da nake kokarin in faɗi a takaice shine ifradi annabi ya soke shi na ce annabi ya soke shi ba ni na soke shi ba kira ne shi kuma Allah da annabi sun kawo sharaɗin shi cewa sai an koro hadaya daga wajen harami to annabi a wannan shekara ya koro hadaya daga wajen harami yashi fatima bata koro hadaya daga wajen harami ba tana daga cikin waɗanda suka ɗauki harama sai annabi ya sa ta cewa ta lalata wannan haramar tata ta mai da ita ta umara don haka da aka isa aikin da aka isa makka ta gama umararta fatima Allah ya ƙara mata yarda sai ta sanya kayanta na gida sai ta ado ta fesa turare mijinta aliyu annabi ya naɗa shi shine ainihin gwamna a ƙasar yaman ya ainihin taho shi kuma ya ji annabi zai taho aikin hajji shi ma sai yo guzurin raƙuma da nashi ya ƙara yi wa annabi guzuri sai ya taho yana zuwa sai ya zo ya samu matar shi a lokacin ibadar umara da hajji kenan wanda bai halatta a shafa turare a yi ado ba sai ga fatima ta caba ado ke lafiya waye sa kike haka sai ta ce a mara ni abi babana ne ya umarce ni to yanzu magana ta kare sai tashi ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da naga fatima ta yi sai ce gaskiya yata ta faɗa ni na ce mata ta yi sai ce amma ana aikin hajji sai ce yi sai ce bata koro hadaya daga wajen harami ba shine nasa ta sauya niyyarta ta mai da ita umara ta mai da ita tamattu'i sai annabi ya ce to kai kuma aliyu da wacce ka taho sai ce to ni ina yaman sai na zama stranded sai na rude to yanzu wace irin harama zan yi babu waya babu telefon ba intanet balle in wa annabi waya wani iri za ka yi in yi irin naka ya ce amma sai na gane cewa in na fawwala wa Allah al'amari na jingina gare ka ban yi ganganci ba sai ce ya Allah ni na ɗauki irin haramar da annabinka ya ɗauka Allahu akbar fama aminu fi dinihi ka mughamirin wanda duk ya amince ya jingina ibada shi ga manzon Allah baka da matsala ba za ta wargaje ba yace to yanzu kai ka dauko harama irin tawa kenan yace kwarai da gaske yace to amma ka koro hadaya daga wajen harami yace kwarai yace kai kanka ga guzuri na yo maka raƙumi 100 to sai yace to kaga da ni da kai yanzu duk abin da ya halatta gare mu to ba zai ci gaba da halatta gare mu ba har sai ran da muka yanka wannan ainihin hadaya to don haka kaga kai alhajin najeriya idan baka koro hadaya daga wajen harami ba ba za ka yi kirani ba to yanzu kenan kun ga daga daga cikin nau'ukan aikin hajji guda uku kun ga ya rage saura guda ɗaya kenan ifradi mun ji annabi ya ce umara ta shiga cikin aikin hajji har abada duk wanda zai aikin hajji dole sai ya hada da umara dole to kaga ifradi ya tashi kirani kuma sai ka koro hadaya daga wajen harami to kuma koro hadaya daga wajen harami ya ta'azzar ba a cewa bai yiwa idan da ni yanzu kamar ni da makamantanmu da muka san kan yanayin makka akwai larabawan ƙauye waɗanda suke koro hadaya daga wajen harami don su yi business mai kyau ragon da za a siya riyal ɗari uku sai su siyan maka dubu ɗaya sai ce ya koro shi daga wajen harami ne ma'ana ya yo maka kamar yadda aliyu ya yi to sai yo maka daga wajen haramin sai koro don haka in ka je yan awaki sai kaga an ware su gefe guda sai a ce gashi nan wannan dubu daya wannan kuma sai ka ji an ce ɗari uku da hamsin ko da ashirin in ka ce mai bambanci sai ce wannan an koro shi daga wajen harami ne don haka kenan yanzu in na so in yi kirani zan iya yi amma sai in je in sai irin wannan dabbar to amma me yasa muke kashewa alhazai gwiwar cewa su yi saboda na farko galibi alhazanmu baƙi ne baka da kwarewa ina ma yan awakin take ina zaka je kai kaza kaga to akwai aiki ko na ɗaya kenan na biyu kuma shi kirani din yana da dan wahala ka duba idan fa ka shiga harama aikin hajji ka daura zanin nan to in fa ba da ka je lokaci ya kure bane zaka iya wata ɗaya ko kwana 40 da zani a kwankwasan ka to alhazan najeriya wani kwana hudu ne ake yi da zanin fa sai kaga abin yana ta rikicewa wani ya manta sai kwanta sai wawwage kafa sai ka ce alhaji dan jihar ne ya ce wala mu manta kwana hudu yana ta nuna wa mutane CNN da talbijin me kake tunanin aka ce wata guda to kuma kwana hudun nan sai wani ya takura to saboda haka gaskiya sai muka dubi daga cikin ayyukan aikin hajji to a nuna wa alhazan Najeriya wanda ya fi sauƙi kuma ya dace da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yaso shine sai mu ce wa alhaji ka ɗauki haramarka ka yi umara idan ka gama umara sai ka warware ka koma kayan gida in kana tare da mataka ku je ku samu ɗaki ku yi zaman ku kamar yanzu kuna Najeriya idan kai kafinta ne ma ka shiga cikin garin maka ka samu ƴan uwanka kafintoci kai ta sana'arka idan kai tela ne in baduku ne in mahauci ne kaga wannan akwai riba biyu amma idan ka shiga kira ne banda waccan wahalar ba ka da damar fa ka je kai wata sana'a ba wani abu da zaka je kai dole ne kawai ka zauna cikin suturar ibada kai ta ibada kai to kuma ka gan an kai ka da wuri akwai aiki kenan kuma kowa ya san alhazan Najeriya alhajin da ya wata guda to ya dace galibi sai an yi kwana 48 wata biyu to kun ga a karkashin irin wannan abin da yafi dacewa gare ka ya kai alhaji shine ka dauki harama ta umra idan ka dauki harama ka ta umara in ka je ka gama umara umaran nan kuma ana iya gama ta a cikin awa daya musamman in ka je da wuri lokacin da yake babu tarin alhazai da yawa cikin awa daya awa biyu ka gama umara sai ka warware sai ka sa kayanka sai ka shiga cikin gari harkokinka ɗalibin ilimi ne kai sai ka je ka shiga cikin ɗalibai yan uwanka ku ta harka kamar ka ce kai mutumin makka ne idan ya rage gobe jajibarin arafa wato jibi arafa tara ga wata to kaga gobe takwas ga wata kenan yau bakwai ga wata to duk inda kake sai ka dawo sai ka zo ka shirya takwas ga wata din nan in ce maka sai ka sake wanka sai ka ɗaura zaninka sai ka rufe wannan na kafaɗarka daga gidan da kake din nan sai ka ce labbai ka hajjan ya Allah na amsa a kiranka gani kuma zan taho hajji to kaga ta iya yiwa tazarar da ke tsakanin umararka zuwa aikin hajjinka wallahi wani lokacin sai kaga ta kai wata guda to wata guda din nan me kake tunani idan kafinta ne kai in ka shiga cikin garin makka me kake tunani in tela ne kai me kake tunani in ɗalibin ilimi ne kai zaka je ka kwashi karatu mai yawa in ka iya kasuwanci in ka iya harkokinka zaka je ka samu alherai masu yawa to amma kuma fa idan har zaka iya yin kiranin to kuma kiranin shi ma yana da nashi ladan domin zaman nan da zaka yi fa duk cikin ibada ne to sai dai kuma ba a so ka ɗauka wa kanka ibada yadda za ka yi ta kunci don wani lokacin za ka haɗu da su sun taho daga syria sun taho daga lebanon sun taho daga misra masana ne amma kuma sai ka je yana cewa kaga dan uwana kai da ka ɗauki ta matu ita ka tafi sauki ka gani gani nan ina ta to me yasa za ka yi kunci wa yasa ka ai ba dole bane addini mai sauki ne sai ka dubi wanne yafi sauki saboda haka jama'a kun ji waɗannan bayanan to kaga wannan umarar da kai ta a cikin watannin aikin hajji ko to bai halatta maka ka sake yin wata umara ba sai in kana zaune a cikin garin makka wannan watanni na aikin hajji sun kare gaba ɗaya an shiga sabuwar shekara watan almuharram to a nan ne za ka iya yin wata umarar nan ma fa akwai matsala wace matsala ce abinda nake ishara da waɗannan bayanan su ne so da dama za ka ga alhazanmu bayan an gama aikin hajji kaf sai kaga alhazai suna bin wasu larabawa da yan tasi da sauransu ana cewa umra minat tan'im nayi bayani a karatutukan da so gabata ba daidai bane bai halatta ba ladan umara kake so eh je kaka kewaye ka'aba kai nafila raka'a biyu zaka samu ladan umara shikenan ka zauna lafiya babu wahala kuma ga lada mai yawa to amma idan har kana son sai kayi umara din to zaka zauna a garin makka har watannin aikin hajji su fita shine watan zulhijja din nan ya kare to sa'an nan sai kuma sabuwar shekara ta shiga to za ka yi umara amma kuma in za ka yi umara to ba tan'im za ka tafi ba don kai ba mai haila ba ne kai ba mai larura bane yanzu kai sabon mutum ne kake so kai umara to zaka fita ne wani miƙati ne yafi kusa da kai miƙatin da yafi kusa da kai shine as-sail asailul kabir kuma gashi nan hanyar fa'if ce zaka kama idan ka tafi rikici na farko shine immigration za su tare ka ba ka da visa ta shiga wannan wurin visa ka iyakar boundary ne na jihar makka da jihar madina da jidda to yanzu zaka haura zaka shiga fa'if immigration za su tare ka ba za su barka ba to kaga sabon aiki kuma to sai wai sai ka ji malamai wai sai ce to tunda haka ne ai dai yana so yayi to wai ya je tan'im din yayi wannan fatawa ta son zuciya ce yanzu duk yadda mutum ya gaggautu jama'a da ya sha ruwa zai iya shan ruwa yanzu karfe biyar sai dai ya fasa azumin amma ba za a ce to ya za a yi tunda ya gaggauta to sha ruwan ba komai ai ba zai yiwu ba so da haka malamai ku daina fatawa ta son zuciya a ce to tunda dai ya gaggautu yana son umarar to ya za a yi alaga fata malam a bar shi malam eh je ka kai a'a wallahi babu wani sabanin malamai game da tan'im tan'im ba miƙati bane tan'im wuri ne da mai larura kamar mace ta haila ko mara lafiya da bai samu damar yin umara ba san da ya iso to shine aka yi wa izini tunda yana tare da haramashi har aka yi aikin hajji aka yi mai izini ya je sabunta niyyar shi ya sake shigowa cikin garin makka waɗannan hukunce-hukuncen kiran da nake zuwa ga malaman najeriya musamman waɗanda in mun yi fatoyi irin waɗannan sai a ɗauka cewa ai ai mu malikiya ne wallahi ƙarya ne a nan babu maganar mu malikiya ne mu kaza ne dole ne a tsaya a fuskanci ibadoji irin waɗannan kamar aikin hajji zakka azumi da matsaloli na jana'iza waɗanda ba kullum ake mu'amalantarsu ba a matsayinka na malami dole ne ka rinka sabunta bincike game da abin da ka sani abu na ɗaya kenan to aikin hajji kuma di ya sha bamban da waɗannan diyar da ka kware da karatun risala da karatun qur'ani da karatun hadisi diyar da kake kai ne shugaban malamai a cikin kungiya kaza ko kai ne dan malikin malamai a cikin ɗariƙa kaza wallahi karka yaudar kanka aikin hajji in baka je ka iya shi a aikacen aikace ba ku ji wannan da kyau wallahi ƙarya kake dan ka je hajji bara ko bana kalamin cewa alhazai cewa in kuka je bayan mun koya a aikace mun koya a karance duk shekara in muka je sai mu marmaza sai mu kewaye wuraren ibadojin tun kafin a fara mu je mu ga canje-canjen da suka faru don mu san yadda za mu yi handling ɗinsu in ba haka ba ba kaɗi ba alhazai ku ruga nan da gudu ba sai ku gaggada ta yi sama da ku abu ya canza da kasa za ku yi to yanzu ta yi sama da ku to sai ka ce musu to alhazai eh ban san da muka zo ba kai da kace kai ne malami saboda haka tun kafin lokacin aikin hajji jama'a idan muka isa sai mu je sai mu kewaya mu ga waɗanne canje-canje ne suka faru hanyar da aka saba zuwa jifan shedan da hagu kake bi yanzu sai kaga ta yi dama da ka saba ta wani rami kake bi yanzu sai kaga ta wata gada za ka bi dole sai ka san waɗannan abubuwan a ƙarƙashin wannan muna kira zuwa ga malamai su ji tsoron Allah dan akwai wata shekara haka suka dawo ƙasar nan suna faɗi suna cewa risala ta kashe mutane kun san me suke nufi da risala dan uwanmu Dr. Arsalan malam Arsalan ya yi musu fatawa ne lokacin tun yana ɗalibi a jami'ar islamiyya ga abin da suka so su yi sai ya ce a ba haka za a yi ba to shine sai aka rinka cewa wai risala sunan shi arsalan ne tun yana ɗalibi a jami'ar islamiyya da ke madina ko an fahimta amma matsalar ita ce baya yiwa aikin hajji a rinka ba da fatawa da son zuciya malaman najeriya ku ji tsoron allah akwai shekarar da mata ne ɗaliban makarantar nan tamu ta darul hadith a kaduna suka titsiye wani babban malami a ƙasar nan ya ji kunya ya zuru-zuru saboda kawai ya tara 'yan siyasa wai ya ce musu wai su tafi ba sai sun yi kwanan mina ba sai wata malama ta ce amma algafata malam to ya sa lasifika ne yana magana su ne mishi tambayoyi su kuma suna rumfunan su shikenan sai ta leko amma algafata malam eh kwana amina me matsayin shi sai ce wajibi ne to yanzu malam wajibi kake cewa ba sai an yi ba a tafi kawai kuma wai ai yana ce musu su tafi wai in an je makka wai za su haɗu zai faɗa musu yadda za su ba wani abu bane kuɗi suke karɓe a hannunsu ai ranka ya daɗe eh kawo riyal ɗari biyar kawai ba komi duk abin da ya kama za mu yi ka taɓa karɓar naira ɗari biyar kayan mishi sallah a zahar a najeriya haka jifa jifan shedan sai a ce ai ba dole ne sai kayi da kanka ba jifan shedan dole sai kayi da kanka yana daga cikin wajibai na aikin hajji yanzu zai yiwu sallah azhar ka tsaya kunkurin kai shiru wani yana gefe maka karatun fatiha da sura kwatankwacin abin da suke muku kenan to amma da an zo sai su dabaibaye sai su ce a'a sabanin malamai ne ku su albani mun san ku da tsaurarawa a'a ku bari mutane mutum ya kashe wajen miliyan ɗaya biya aikin haji ku bari abin da ya kawo shi mana gaggawan me yake yi ku ji takaicin jama'a su gaggauto shi sai dawo sai dawo sai zaman shi sai mu zo mu same shi a kofar gidan alhazai ya zama kamar maraya saboda an sauke ku wajen ku ɗari biyar a gida shi an yi mishi fatawa ya dawo shi kadai in ya dawo sai dawo kamar mara gaskiya gidan da yake dauke da mutum ɗari biyar ya dawo shi kadai ya zo sai ku zo ku same shi a kofar gida ya yi tagumi ya buga waya har ya gaji ya rasa da wanda zai hira don a irin waɗannan kwanakin wallahi jama'a sai ka kwanta akan kwalta a cikin garin maka kai bacci saboda ko mota babu duk an yoɗe an tafi can to me yasa shi za a yi mishi fatawa cewa ya dawo kuma wannan abin da kuka ce kun ɗauke mishi yana ɗaya daga cikin wajiban abubuwa da wajibi ne ya aikata shi kuma da ran shi da lafiyar shi babu wata larura to shi yasa lokacin da ire-iren waɗannan abubuwa suka fara bayyana sai muka gane to tun da malaman nan na Najeriya abin nasu babu Allah a ciki sai muka bullo musu ta inda ba su sani ba da yawancin waɗanda suke kaɗa kansu 'yan boko ne sai mu je mu samu littafin aikin hajji na turanci ai da za mu bude da larabci ne mu karanta maka sai su zo su yi maka a to ai an yi hilafa to dan boko bai san hilafa ba sai a bugar da shi anan sai mu ce mishi ranka ya dade eh kaga ga wannan littafin karanta ka gani abin da ya faru kenan bara wani dan boko ne zai tafi aikin hajji nan sai ya zo makarantar nan sai ya ce yana son ya samu kasusuwa kasusuwa mu na tafsirin bara din nan suna hada na bashi sai na ɗauko littafin manasikul hajj na turanci sai na haɗa mishi da shi ni na san za ta tashi sai na ce mishi wannan littafin in bukata ta kama ga wani bookshop nan dama da ka'aba kuje ana samu a nan saboda na san magana za ta taso da ya je ya karanta dan boko ne lecturer ne ma a nan kongo da ya karanta shi kenan malami wani malami ya zo ya bada fatawa ta son zuciya sai ya ce a sai ya ce ga yadda aka faɗi to ya nuna yan uwan shi yan boko kun gani duk suka gani to sai suka yi malamin tawaye a to kai ina ake samun littafin sai ya ce gashi sai suka je kowa sai ya samu ni na san dama abin da zai faru ke to sai ya zama ashe su albani ana cewa sun rena malaman a ashe hujja ce su malaman business suke yi shi yasa yan siyasa suka dawo a gaban mu suke musu wulakanci a ce malam bana ba a samu kudin raguna na alhazai bane algaba ta malam bana ba a samu kudin jifan shedan bane mun gaja kakka ta rami muna jin zafi ana wulakanta mana malamanmu na musulunci amma dan me za ku yi fatawa wadda fatawa za ta jawo muku kudi mutum ya je da matan shi da 'ya'yan shi su bakwai sai a ce shikenan ya bada riyal dubu biyu za a yi musu jifan shedan so ya bada riyal dubu biyu za a yi mishi jifan shedan in ya zauna dama abin da ya zauna ya yi amina kenan kuma ya bada kuɗi an yi mai to yanzu sai zo ya zauna dan me a kawai shikenan tun da shi ya labai ne to amma in kai talaka ne kace to akar wakan lawa ni ma za a yi min sadaka babu na sadaka sai to kaga ku duba irin waɗannan abubuwan so don girman Allah malamanmu ku ji tsoron Allah ku karantar da mutane ibadar da suka je yi to sa'annan sai a ce turmutsitsi na'am aikin hajji lokaci ne na turmutsitsi annabi ya fi kowa sanin wannan domin Allah madaukakin sarki duk ya nuna mishi waɗannan abubuwa da za su faru har zuwa duniya ta tashi so ba wani taron jama'a da za a aikin hajji wanda manzon Allah Allah bai suranta mishi yadda abin zai faru ba amma lokacin jifa ba a ƙayyade shi ba da cewa sai da rana kadai in yayi turmutsitsi da rana sai a yi da daddare amma ku daina jawo shi lokacin shi bai ba ranar farko ta jifa ba a yin ta sai alfijir ya fito hatta masu larura annabi ya halatta musu su taho wurin jifan ne da daddare da tsoffi da mata da yara annabi ya halatta musu su zo wurin jifa da daddare ne amma in sun zo wurin jifan ba za su yi ba sai alfijir ya fito hadisin asma'u ya fi kowane hadisi fitowa karar akan haka asma'u yayar aisha gida abubakar ta zama dattijuwa lokacin ta makance ba ta gani da suka iso gurin da daddare sai ta rinka cewa dan ta duba ka gani farin wata ya bayyana duba ka gani alfijir ya fito ma'ana in an iso gurin a daren sallah ba a yin jifa sai alfijir ya fito sai a yi jifa to tunda su masu rauni ne kafin kowa ya iso to su sun wuce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata tsofaffi masu rauni da yara ƙanana sai su baro ainihin can muzdalifa can ainihin mash'arul haram muzdalifa sai su baro sai su zo wurin jifa sai su kwana alfijir na fitowa sai su yi jifan su sai su bar wurin kafin turmutsitsi kun ji hanya ta farko da annabi ya addressing ya maganin matsalar turmutsitsi hanya ta biyu ita ce in har ka zo lokaci ya yi za ka yi amma kuma turere ne ya ta yi yawa to shi kenan bari sai da daddare ka yi bari sai da daddare ka yi shi sa za ka ga da daddare din nan wani lokacin har in ka jinkirta sai ka ga bayan ya fi sauƙin yi ko za ka ga duk malaman duniya da kake jin sunansu din nan galibi da daddare suke yi haɗuwar ƙarshe da ne da Uthaymin da daddare ya je ya jifa da daddare Usaimin Muhammad Salih al-Usaimin manyan malaman duniya sai bari sai dare yayi karfe tara, karfe goma, sha ɗaya, sha biyu. su Ali Hassan da su mashhur su Salim da su Samir duk gaba ɗayan lokacin sha ɗayan dare sha biyu na dare zamu tafi sai ka je sai kai jifa a tsanaki shikenan kai tafiyarka shi yasa za ku ga wani video coverage wanda gashi nan har an dauka a cikin CD ana siyar muku da daddare zaka ga mun je da daddare muka je muka yi wannan jifa ya halatta turmutsitsi ya yawa da rana shikenan sai ka je sai kai da daddare shi wannan addinin da annabi ya zo mana da shi babu kunci a cikin shi Allah ya mai kirari ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba don haka mata da yara da tsoffi da masu rauni su taho da wuri su zauna lokacin alfijir ya fito sai su yi jifa su tafi masu ƙarfi kuma to ba za su ainihin bar wannan wurin na musdalifa na mash'arul haram ba sai ainihin dab da fitowar rana haka yazo a cikin hadisi idan kai sallah asuba a musdalifa sai ka miƙe sai ka fuskanci alƙibla sai a tsaye kai ta addu'a kai ta sai in kana da larura ne za ka yi a zaune sai ka miƙe kai ta addu'ar ka a tsaye idan ka kana cikin addu'a sai ka ga rana ta kusa fitowa to sai kuma sai ka kama hanya kana kan hanya kafin ka iso wurin jifa sai ka ga cewa rana ta fito to daga nan za ka fara ga, ga hanya nan ga wurin shiga jifa ga kuma hanyar komawa ainihin mina ko muzdalifa idan ka ga turmitsitsi ya yi yawa tun daga nan za ka iya ganewa sai ka fasa jifan sai ka koma sai ka tafi sai ka je ka yanka idan ka je ka ga wurin yanka ya yi turmitsitsi ka bar yankan shi ma sai ka je ka yi aski idan ka ga aski ya yi turmitsitsi sai ka hawo mota sai ka taho makka sai ka zo ka samu nan kuma ba jama'a sai ka zo ka yi ɗawafi ayyuka guda hudu ne ake a wannan ranar duk wanda ka ga ya yi kunci tsallake shi yi na gaban shi mai yiwa kafin ka gama na gaban shi shi kuma na bayan ya yi sassauci haka ake yi jama'a to so da dama sai ka ga alhazai mutum ya dawo yana ɗange shi alhaji lafiya ya ce ai wurin jifan shaidan ne wallahi sun yi taka-taka da ni to ya ka iya ka ba shi shawara sai ga cewa kamar shaidan din gudu zai yi lal'i wallahi in ka zaunar da su ka ce ku yi haƙuri za mu tafi da magariba sai ce a karama kallahu ka gafa mutane suna ta tafiya musamman indiyoyin nan masu kaga wasu sun taho da tutoci to kai bahaushe in ya ga sai ga kai anya ga wasu sai ga kamar shaidan din gudu zai a'a yana nan ka je ka ci gaba da jefa haka abdullahi dan abbasin ya faɗi ya ce sunnar babanku kuke rayawa kuma shaidan din kuke jifa ba inda zai gudu saboda haka ka kwantar da hankalinka da daddare ne ka je ka jefa da rana ne ka je amma dai kar ka yi kunci ko kun fahimta jama'a wallahi jama'a wata shekara wani dattijo da ya kuntatu mun je aikin hajji ta jihar Kebbi dan ya rinka tsinewa albarka da ya biya mai hajji yana cewa ya saka shi a bala'i Allah ya isa tsakanina da wani Allah kan zai zai isa mun kaza kaza to kaga me me me me yasa shi ya sha wuya to amma in an fahimci baba zai sha wuya irin wannan ka ce baba e zauna za mu tafi an jima wallahi sai saci idan ka kawai sai gudu sai ga ya za a ce dubunnan mutane suna tafiya mu kuma an ce sai da magarba ai shedan din ya gudu tun saboda haka sai zarar jiki sai tafi dan haka dole ne mutane su sani kuma malamai su sani ibadar aikin hajji lallai ne saboda waɗannan irin rikita rikita duk shekara ka rinka sabunta bincikenka kuma ana isa a matsayinka na malami ka samu dan tasi ka ce ya je kai ka wurin mashair wuraren da ake ibadojin ka je ka ga yaya arafa take bana yaya muzdalifa take bana yaya mina take bana wurin ka'aba yaya ike yaya masallaci kaza yaya wuri kaza dan ka je kai nazarin abin kafin lokacin da za a tafi kai ka riga kana da basira akan toga ta inda za mu bi ka gyaggyara route ɗinka wato hanyoyin duk da za ku bi ka riga ka shirya abubuwan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji waɗannan bayanai waɗanda na saki jiki na yi mana su ne saboda muhimmancin ainihin wannan gaba da Allah maɗaukakin sarki ke magana cewa waɗannan wa- ji- jirajiran wata Allah ya sanya su ne su zama lokuta na ainihin wato ibada da kuma lokuta ne na ainihin aikin hajji to dangane da wata matsala ta ƙarshe wadda na fara tattauna mana ita idan ba ku manta ba ita ce matsala dangane da ɗabi'ar mutanen ainihin makka eh, ɗabi'ar mutanen madina hmm? na cewar mutum ya shiga lokacin harama umara don haka ba zai sake shiga cikin ainihin rufin kwano ko soro ko rumfa ba ku ji fa don haka in ya kama hanya ya tafi in yi mantuwa sai zo ya tsaya a bayan gida sai ya ce wa matar shi ta kawo tsani sai ya taka sai ya hau ya shiga gidan ya dau abin da zai dauka ba fa zai shiga daka ba wai saboda kada wani lifi ya shiga kanshi su a lokacin sai suka dauka haka addini ne sai Allah madaukakin sarki ya ce walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba biyayyar Allah bane kenan yanzu ba Allah ne ya shar'anta ba su suka shar'anta ko to haka zaka ga mutane a yau suna shar'anta wa kansu dokoki waɗanda suna tunanin cewa yin haka neman kusanci ga Allah ne a nan ne nake so zan karanto mana wata magana takaitacciya ta al-Imam al-Qurtubi a inda yake cewa fi hadhihi al-ayati bayanun bayanu anna ma lam yashra'ahu Allah qurbatan Kurtubi ya ce a cikin wannan aya akwai bayanin cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta shi a bauta mishi da wannan abun ba wala na daba ilai kuma Allah bai so a yi wannan abu ba la ya siru kurbatan ba zai taɓa zama ibada ba don haka ko da kai kana ganin ya dace amma kai ne kake gani ya dace yanzu ku duba mutanen makka sai suka bullo da wata hanya ta yi kewaye ka'aba cewa wannan liguna nasu ba za su kewaye ka'aba da su ba saboda sun ci riba sun je kaza sun je kaza sun je kaza don haka maza sai su tube da rana su ta kewaye ka'aba tsirara mata kuma su tube da daddare su rinka kewaye tsirara su abin da suke gani wannan kurba ce wannan ibada ce amma Allah madaukakin sarki da ya zo sai ya kashe wannan al'ada sai sunanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na'am a ɗibe waɗannan riguna ɗin amma kuma ga ihrami da za a sanya don haka jama'a ba a kirkira addini da ka saboda a yanzu akwai mutanen da kawai in mutum ya kyautata wani abu kawai shi kenan sai ce wa jama'a ku ci gaba da yin haka ko an fahimta malam ya ce wannan aya tana nuna abin da ka ɗauka wa kanka cewa addini ne ba zai taɓa zama ainihin addini ba قال ابن خويز منداد الإمام ابن خويز منداد babban malamin duniya yace idza ashkala ma huwa birrun wa qurba bima laysa huwa birrun wa qurba idan ka rikice kaza addini ne kaza ibada ce zan iya bautawa Allah da kaza yace to ga shawara an yanzura fi zalika al'amal dubi wannan aikin fa in kana nahu nadhirun fil fara'id was sunan idan a cikin farillai da Allah ya saukar da sunnoni da Allah ya saukar in akwai irin wannan abin fa ya juzu an ya kuna to ya halatta kenan ya zama wannan abin ibada ce wa in lam yakun idan kuwa wannan abin an duba ba a same shi cikin farillai ba a same shi cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sunnanta ba falaysa bi birrin wala qurba to ba ibada bane ba bin Allah bane jama'a kun ji mi iyar din kun ji ma'aunin da za ka rinka aunawa kaza da nake yi wannan abin ya yi daidai da ibada ta farilla to in ci gaba da yi farilla ne ya yi daidai da ibada ta sunna in ci gaba da yi amma sai na gaba shi cikin waɗannan abubuwan shi kenan yanzu ku dubi wani abu da muka samu limamanmu suna yi yanzu limamai ban san wallahu alam yanzu da'awa ta sunna alhamdulillah ta yi albarka amma da limami na sallah sai kaga in ya zo zai yi ruku'u sai kaga ya dan kada kan shaka ban san ko ka taba lura da haka ba limamai da suna yi to mu ma muna yara sai muka dauka haka ne mu ma liman ya faɗa mu ma sai mu faɗa shikenan ko kun fahimta da ma ina tsammanin mun shiga primary 3 ko 4 ko 5 ku tuna min yan boko tsofaffi sai aka zo aka karantar da mu Oxford English Oxford sai a ciki sai muka ga wata chapter why the lizards not their head akwai wani darasi a haka ku tuna ko book 5 ko book 4 me yasa ka dangare yake lokacin sai na gaci ya kamata mu ma a tambayi limaman mu me yasa suke kada kansa wallahi liman yana sallah haka tunda da kun san sakin hannu suke in yazo yace ghayril maghdubi alaihim wala dhallin amin ya karanta fatiha sura yana karanta zai ruku sai ga ya dan yi haka sai haka to sai aka dauka cewa addini ne ba addini bane limaman mu a da ban san ko kun lura ba ranar sallah sai ka ga dattijo ya fito da alkama sai ya kirga guda uku ko guda bakwai sai baka ya ce ka haɗiya ba addini ba ne ƙarya ne wallahi babu a karatu ƙarya suke wallahi ba su da dalili ƙur'ani ko sunna ko fiqhu babu ƙarya ne kawai haka siddan suka kirkiro don a ɗauka cewa suna da wata extraordinary ilimi ko fawa ƙarya ne ba addini ba ne to amma kun ga a wannan lokacin duk me aka ɗauka haka mutum ya gama alwala sai ga ya dangwala hannun shi a baki da hanci da haka ya haka ƙarya ne ba hadisin annabi ne da ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ku kiyaye duk abin da kake yi da sunan addini ka tsaya ka duba ka gani idan kana da dalilin wannan abun farilla ne ko sunna kai in babu dalili kawai ka bari qala na'am
wancan abin da limamai ke imala kuna ce wani kuskuren fahimta suka samu na fassara na me kawaidi na me inda yake cewa wata aminul imani su sai suka fassara wata amin da damaitawan lima dan haka suke fassara wurin ma eh haka suke fasa eh damaita amma cewa amin amma Na.
me yasa ba sa kada kan dama kawai me yasa suke hadda hagu in haka suka fahimta
na kuma kaddar kaddara koda wata aminul imami ne Na.
liman ya damaita Na.
a liman ya damaita koda haka ne haka fassara wurin take sai da haka ya zama ne ya zama- ya ta- ya tabbata cewa shirme ne suka yi Na.
saboda haka wannan ita ce ka'ida kawai jama'a ku fahimta kenan yanzu abin da muke kiran mutane zuwa gare shi hatta karatun a tsaya a yi mishi kyakkyawar fahimta irin wannan shirman da aka yi wajen fassarar ba haka suka yi wa ahalari ba idza ghusila thawbu eh idza idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila thawbu kulluhu wa in iltabasat ghusila thawbu kulluhu idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha haka ahalari yace ga najasa an gani to a wanke inda take sai ce wa inil tabasat idan kuwa ta saje abin da yake nufi shine ka dauki yaro a dazu kana mika shi ga uwar shi sai ka ga sheda a nan sai ta ce a yi maka fitsari eh sai ka kama wurin riga sai ka je ka wanke Na.
shine idza ta'ayyanatin najasa ai ga shi an ganta sai ka wanke inda take to amma da ka ganta sai ka ce bari sai an jima kafin an jima sai wuri ya bushe da ya bushe kuma sai ya saje da sauran rigar sai ka kasa gane shin bangaren dama ne ko ko bangaren hagu ne ƙasa ne ko kuwa sama ne to shine iltabasat mai ahalar ya ce to idan ta saje to gusila saubu kullu sai a wanke tufafin gaba daya to amma me suke fassara a ƙasan nan fa in iltabasat in ta fantsama to kaga in ta fantsama wannan ta fantsama ko ba a ce maka ba dole ka wanke don ta fantsama ya zaka ka iya wankewa ko ina ko na sport saboda haka dole ne kenan labudda min alqira'ati aljadida likutub alfuqaha dole a- a zauna a yi karatu sabon karatu don a iya fassara abubuwan daidai saboda haka akwai abubuwa da yawa waɗanda in muka ce za mu yi ta buga misalin su jama'a wallahi tallahi ba za mu tashi karatun nan bayo gaba ɗaya amma bari in cike muku da misali ɗaya hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahihi wanda al-imamu ahmad da muslim suka ruwaito shi annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idan mutun ya rasu duk ayyukan shi sun yanke sai guda uku waladin salihin ya da'u lahu ɗa na gari da ke maka addu'a ko kana kabari ɗan ka yi maka addu'a za ta je aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfana da shi ka rubuta ko ka karantar ko kai hanya zaka amfana har kana kabari aw sadaqatin jariyatin ko kuma sadaka mai gudana shine ka gina masallaci makaranta ko rijiya ko wani abu da za a ci gaba da amfana wannan hadisin sahihi ne amma shi suka fassara cewa aw sadaqatin jariyatin ko sadaka budurwa shi yasa sai aka yi ta kwadaitar da iyayenmu da kakanninmu a lokacin sai a ɗauki yakka san baleliya sai a bada ita sadaka sai a ce saboda hadisi ya ce au sadaqatin jariyatin ko sadakar budurwa wannan kuskure ne babu sadaka budurwa a wanke ya kawai a kawo maka a ce ga ta sadaka babu wannan bid'a ce ba addini bane amma kun ga sun ta yi ne a lokacin da tunanin wannan kurba ce wannan addini ne amma ba addini bane duk wannan yana daga cikin kurakuran da aka yi ta yi na wajen karatuttuka saboda ba a ba da muhimmanci game da linguistical studies ba karatun larabci yana da muhimmanci rashin kwarewa a larabci shi ya ja zuwa ga waɗannan abubuwa ba ka ganin da malami ya haɗu da kai ya gane kai almajiri ne sai ce isumuhu isumuhu to ko da yake an tafi wani wurin ta balaga kamar yayi iltifati ne ko tajiridi isumuhu kai kuma sai ka ce muhammadu allahu akbar wani alaramma ne nan wajen so ba muka tafi aikin hajji da shi jama'a shi alaramma ne masanin alkur'ani allahu akbar aka tafi malam ya je shiga lift irin lifta wannan da ke hau da mutane gidan sama sai ta ja ta kulle da shi shiru bai danna ga inda za ta tafi ba sai ta zauna wuri guda shi kenan sai ta duhu sai zaman shi sai fara tilawa akar ma sai ta tilawa ya ta karatun qur'ani kawai zaman shi a duhu na fito da daddare kawai rabo ina danna sai ya gashi akar maka Allah sai ta yi to ta kulle ni shine ne ta karatu ko kun fahimta jawa to muna zaunan aka bugo waya sai ce to ga mutanen naku wai shi bai jin irin larabcin sai ce ga mutanen naku shi yasa abin yake ruda larabawa mutum ya haddace qur'ani amma an kace mishi eh smoke bai fahimta sai su fahimta wannan yanzu ya ce wannan ya haddace qur'ani da ka yake rubutawa sai su ce hayyakallahu ya sheikh sai su gaya haka ya haddace qur'ani amma ba larabci shine sai in ce musu mu'jiza qur'ani ce bai iya larabci ba amma ya haddace qur'ani kuma ya rubuta da ka ba kuskuren wasali ba aya ba kuskuren kumsa ba komai kuma bai iya larabci ba in ka ce mai sabah alkhair ya sheikh sai dai zuru zuru Allahu akbar to saboda haka ku fahimci wannan jama'a qala ibn khuwaiz mandad yace wa bizalika ja'at al-atharu an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisai sun zo daga annabi waɗanda suke tabbatar da cewa duk abin da kake in ka auna shi babu dalilin farlanci ko sunnanci to ba addini bane وذكر حديث ابن عباس سي ابن خويز مندار يا امبتي حديث صحابي عبد الله بن عباس yana nan a cikin sahihul bukhari qala ibnu abbas yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakhutub wata rana manzon Allah yana cikin huduba iz huwa bi rajulin qa'imin fi shamsi sai ya hangi ga wani mutum can a tsaye a rana wani ustazu ne saboda karfin imani kawai shi kuma sai wa kanshi fatawa a rana zai wuni kuma wai ibada yake rana ta kode shi ibada ce fasa'ala an husimin za Allah ya ce wancan fa faƙalu sai suka ce huwa abu isra'ila aka ce ai abu isra'ila kenan ustazu abu isra'ila nazara an ya koma wala ya ka'uda ya yi alkawari ne ga Allah yau a tsaye zai wuni ba zai zauna ba wala ya stazilla ya yi wa Allah alkawari yau a rana zai wuni ba zai shiga inuwa ba wala ya takallama kuma ya alkawari yau ba zai magana ba wa ya suma kuma zai ci gaba da azumi kai rubdugu ya yi alkawarin ba zai zauna ba a tsaye zai wuni ba zai magana ba shiru zai wuni sannan kuma ba zai sha inuwa ba kun ga ya kwaba abubuwa amma don ku gane annabi yana gyarawa kamar yadda muka ce annabi ya zo ne don ya rusa abin da yake rusashe ne jama'a kun fahimci wannan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce muruhu falyatakallam ku ce mishi yayi magana wal yastazilla ya shiga inuwa wal yaq'ud ya samu wuri ya zauna wal yutimma sawmahu amma ya cika azumin shi wannan hadisi ya kamata ya zama babban ma'auni azumi ibada ce ya dauka amma tsayawa a rana fa wuni a tsaye fa rashin magana fa ba ibada ba ce don haka ya yi magana ya shiga inuwa ya zauna amma azumi ya cika to ibn khuwais mandat sai ya ce wannan hadisin ya kamata ya zama babban ma'auni ga duk wani wanda yake son ya yi wani abu ka duba ka ga wannan abin yaya akwai shi yanzu kun ga azumi akwai shi ko babu ba akwai amma tsaiwa fa da rashin yin magana da zama a rana to haka yau zaka ji wani yana wa'azi ya ce maka wai in ka je masallacin juma'a ka samu kwalta din nan ta daura na wai ka dosa na goshinka akai wallahi ƙarya ne ya cutar da kai ciro hulaka ka take ta kai sujuda akanta kar ka gasa goshinka ba ibada bace an fahimta jama'a masallacin juma'a yayi nisa ba za ka iya zuwa a kafa ba samu babur ka hau kar wani ya ce maka ai tafiyar ma eh tafiyar ibada ce in ya zama kusa ce ba za ka galabaita ba amma duk abin da zai galabaitar da kai to ba daga annabi ba ne sallallahu alaihi wa sallam annabi bai zo mana da wahala ba ya zo ne dan ya yayi mana wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wahalhalu da kunci da aka azawa mutane manzon Allah ya zo ne dan ya yaye wa mutane muna ɗalibai a Kano a gidan Aminu Dini jama'a masallacin kwali wani yaro ya ɗauko irin wannan fitinar da daddare sai miƙe tsaye ce uwar a tsaye zai kwana wata ran da rana uwar shi ta taso shi a gaba ta zo da shi tashi nan kwana ike a tsaye ya ce ai Allah bai yi shi dan ya huta ba shine malam ya jawo mishi to kai eh da Allah ya ce waja'alna nauma waja'alna laila libasa waja'alna naumakum subata baccin ku mun sanya shi ya zama hutu ya zaka yi da wannan ayar sai kawai yace shi gaskiya yana ganin ya kwanta bacci shi Allah bai yi shi dan ya huta ba to duk wannan guluwi ne wani dan uwan manzon Allah mai suna Usman ibn Maz'un sun sha nono ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ran kawai ya nemo wanzami lafiya yace a zo a yanke golan shi ya daina sha'awa gaba daya saboda ya zauna ibada sallah ba ba sha'awar mata gaba daya ya nemo wanzami manzo Allah ya ce aka kori wanzami tafi eh ya za ka nemo wanzami a zo ai maka fidiya lafiya wai kawai shi ibada kawai ba aure manzo Allah ya ce a jama'a kun fahimci wannan har yanzu akwai masu irin wannan jama'a an tashi wurin wa'azin nan eh kana da kudin babur zaka tafi gyalle su ka hau babur ka tafi amma sai ka ce a'a ai tafiyan ma ibada ce amma kafin ka kai gyalle su an sha ruwa ka ji jiki to ba addini bane duk abin da yake akwai wahala a cikin shi ba addini bane saboda annabi ya zo ne waya ba'u anhum israhu wa halhalu wal aghlal da kukumi da aka dora mutane annabi ya zo ne diya yayi mana saboda haka babu tsanani a wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ibn khuwaiz yake cewa fa abtala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga a cikin wannan hadisi sai annabi ya barbata duk abin da ma kana gaira qurba duk abin da ba ibada ba sai annabi ya bata shi mimma la asla lahu fi shari'atihi wanda bai da asali a cikin shari'ar manzon Allah wa sahaha kuma sai annabi ya ingantar da ma kana qurbatan abin da yake daidai ne ibada ne mimma lahu nadhirun fil fara'id was sunan wanda akwai irin shi a cikin farillai da sunnoni azumi da kace zaka yi to daidai ne haka wata rana wasu matasa suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka hira da matan manzon Allah ya annabi yake sallolin dare ya annabi yake azumi ya ya annabi yake rayuwar shi sai suka ji ah kai annabi ma ashe da daddare ba ibadoji yake masu yawa ba haka aka ce a cikin riwaya fa ka annahum taqalluha sai suka kai ai shi dan annabi ne ma biye mishi mu sai wannan yace to ni dai kan in annabi yazo ku gaya mishi ni daga yau ba sauran bacci sallah kawai zan kwanai wannan yace ni kuma daga yau ba sauran azumi ba sauran shan ruwa kullun azumi zan wuni wannan kuma yace ni kuma wanzami zan samu ya fide golona ba sauran sha'awan mata ba aure ibada kawai annabi na shigowa matan isa gaya mai sai nemo su ku ne kuka ce kaza eh ku ne kuka ce kaza eh sai annabi ya gaya musu ma'auni shi kanshi kenan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera ya ga musu to ni da nake annabi ina bacci kuma ina tashi ina sallah sannan ina azumi wata ran kuma in sha ruwa sannan kuma ni ga ni ina da mata da nake aure wanda duk ya kyamaci sunna ta to baya tare da ni to daga wannan magana ta ƙarshe sai aka gane ashe bin sunna annabi ko shine inda annabi yayi kai inda annabi bai ba kai ma ka daga kafa ita na yin ko bayani ran nan sunnatu tark yanzu kayi azumi wataran wataran ka sha ruwa azumin nafila kai wataran wataran ka sha ruwa to yin sunna ne to barin ma fa sunna ce shine faman raghiba an sunnati falaysa minni ashe yanzu in ka daukan makanka azumi kullum to ka saba ma sunna annabi to wacce sunna annabin ka saba ita ce sunnatu tark ranakun da annabi yake barin azumi to kai ma ka bari sanda yake kai ma kai to shine kai daidai da sunna to ashe dan haka ba wai aiki da qur'ani da sunnar ba kadai a'a yaya shi annabi din yayi shine abin da muke kiran mutane zuwa gare shi aka canza mana suna aka ce su albani su ja'afar sun kafa wata kungiya sunanta salafiya sun babu mu muna kyamar kafa kungiya ne muna kyamar shiga kungiya ne amma abin da muke so mu nuna mutane shine ka karanta kaza a cikin hadisi eh to ɗauko ka gwada yaya annabi yake yin wannan abin yanzu ba aiki da sunnar ba kadai yaya annabi ya yi wannan sunna ɗin shi ne ta zama shiriyar annabi na'am yanzu yin azumin nafila sunna annabi ne to amma ka koma kana yin azumin nafila kullum da hujjar cewa ai gashi daga annabi annabi ya ce ayi azumin nafila sai ya ce eh amma shi kuma yaya shiriyar shi take saboda haka kaga kenan idan za ka yi aiki da sunnar shi sai ka dubi yaya shiriyar shi take misali yanzu dai kowa ya san idan ka sai injin oil za ka sanya shi a cikin injin mota ne in ka sai man fetur kuma za ka zuba shi a cikin tanki ne shi kuma ruwa za a zuba shi a cikin lagireta ne to ka sauya ka ɗibi injin oil ka zuba shi a cikin lagireta ka ɗibi ruwa ka zuba shi a cikin tanki shi kuma man fetur sai ka zuba shi a cikin inji ka yi ki mu gani ko mota za ta tashi to mota kenan ka fa zuba mata duk abin da ake neman a zuba ba abin da ka fasa amma kayi mai kayi canji to haka idan ka ɗauko ɗan wake da mai da yaji ka saka shi a baki zai wuce lafiya kalau ka sake ɗaukowa sai kuma ka sa a hanci ka daure ka ci gaba da turawa shi ma zai wuce amma ba ka gane kayi kuskuren channel hanya ba ta shiga daidai ba to abin da muke kiran mutane kenan sai a ce mun cika ka'ida mun tsananta a'a ana so ne shi wannan abin yaya annabi yayi amma cewar eh ai kaza ya zuwa qur'ani kaza ya zuwa qur'ani annabi ya aiki da qur'ani ko bai ba yayi to yaya annabi ya aiki da wannan abin yadda annabi ya yi shi ne saboda Allah ya wakilta shi ya fassara mutane Qur'ani da aikin shi da maganar shi Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da Qur'ani dan ka bayyana mutane abinda muka saukar musu a ƙarƙashin wannan duk abin da zaka yi ya kai dan uwa ka auna ka gani wannan abin musulunci ne karatun Qur'ani ne salati ne tasbihi ne to amma yaya annabi yayi shi sallallahu alaihi wasallam ma'anar yanzu ba wai annabi yayi abin ba a yaya yayi yaya yayi so yanzu muna magana akan kaifiya ne ba muna magana akan al'asala ba annabi yayi salati qur'ani ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku su ne wa annabi salati, ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya kuma ne ku annabi salati ku nemi Allah ya ƙara mishi aminci, sahabbai suna jin larabci. Da sai mutum ya je ya tsara nashi, Allahumma salli ala Muhammadin adada ma'is sama'i, adada arda kaza, arda kaza, sai suka da suka ce ya manzan Allah. Da Allah ya ce mu rinka maka sallama, sai da ka koya mana yadda muke sallama, ake sallama, amma duk balarabe ya san sallama, amma ba su san sallama irin wannan ba sallama su a jahiliya ita ce im sabahan barka da asuba in mutum ya zo ya same ka a zaune sai ce maka im sabahan barka da asuba annabi sai zo da assalamu alaikum ba su san wannan ba sai da aka koya musu ashe yanzu da an bar su su fassara sallama za su fassara ta yadda suke ne a jahiliya salati ma sai suka da suka ce to salati ma Allah ya ce mi maka salati ya za mu yi maka annabi ya koya musu yadda ake salati to da wannan ne baka da ikon ka kirkiro wata sallama irin taka da wannan ne baka da ikon ka kirkiro wani salati irin naka sai a ce wane iri ne annabi ya koyar to haka sallah wace iri ce annabi ya koyar haka azumi wane iri annabi ya koyar aikin hajji wane iri annabi ya koyar aure wanne iri annabi ya yi wanne iri ya wa 'ya'yan shi yaya annabi ya shiryar da sahabban shi wajibi ne don haka ya ku jama'ar musulmi abin da mu muke kira zuwa gare shi shine muna kiran musulmi ne bayan sun karanta ƙur'ani da sunna na farko tukuna su tsaya su yi wa ƙur'ani kyakkyawar fahimta na biyu su yi wa sunna kyakkyawar fahimta fahimta ta farko su tabbatar da cewa hadisin ya tabbata na biyu a gane me hadisin yake nufi na uku sai a auna wannan abin da ya zo a cikin hadisin ran da annabi ya zo yin shi yaya ya aikata shi so ba mu ce mun fi kowa karatu ba amma abin da muke cewa shine duk malami ya tsaya ya ji tsoron Allah annabi ya aikin hajji eh shin sahabbai sun ɗauki aya ne kawai da Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah ya farlanta muku aikin hajji ku yi walillahi ala nasu hijjul bait ko kuwa sun rinka duban ya annabi yake aikin hajji jabir ya ce sanda annabi ya zo zai aikin hajji sai da aka yi sanarwa duk ƙasashen musulmi ya ce madina ta cika ya ce da muka fito mutane ne iyakar ganinmu gaba baya dama hagu muna tafi annabi yana koyar da mu amma yana cewa ku zo an nima nasika ku ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni tunda annabi yake aikin hajji so ɗaya yayi arafa annabi kwaya ɗaya ya hau ita ce wadda ya hauta ranar juma'a amma a yau ku duba daga cikin mutane akwai waɗanda ke cewa in aka hau arafa ranar juma'a to sarkin gari kaza zai mutu eh sardauna ya je hau arafa ya dawo arafa ta dace ranar juma'a yana dawowa aka kashe shi sai aka ce to ai dama an fada saboda shi ma annabi ya hau ranar juma'a ne yana dawowa watanni biyu sai ya rasu to shine sai nan da nan mushrikai sai suka canfa abin in dai arafa aka yi ta juma'a to shugaban kasa zai mutu sarki zai mutu wani zai mutu amma wallahi ƙarya ne hawan arafa da annabi ya yi ranar juma'a ba ita ta kashe shi ba ajalin shi ne ya yi sardauna da aka kashe shi ranar da aka kashe shi don ya hau arafa ba don ya hau arafa ba ajalin shi ne ya yi waɗannan suna daga cikin abubuwan da muke kiran malamai ku daina saka mutane mummunar aƙida ku daina saka mutane camfi a tsaya a dubiya ya ne annabi ya yi wallahi akwai mutanen da za a tafi aikin hajji da su masu sarauta da manyan mutane idan arafa ta dace ranar juma'a jama'a sai su gudo cikin garin makka sai su dawo ya fasa yin aikin hajjin saboda yana tsoron in yi zai mutu to kada ya yi ya zauna ya rayu wa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahamulu haka suka ce duk tsawon ranka wata ran za a ganka an ɗauko ka a makara rannan ba ilal ofis ba sai ilal makabara makabarta za a tafi rannan ba ofis ba driver kaɗin nan rannan mai ƙanshin turare yau liman ne a gaba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a da wannan ne za mu rufe wannan aya amma ina so ku yi waiwaye domin ku fahimci abin da ya kai duk aka yi wannan tattaunawar mutanen madina ne in mutum ya ɗauki harama aikin hajji to ya daina shiga wuri mai rufi kenan wai yana ganin ibada ike yi shine allah maɗaukakin sarki ya zo ya rugurguza wannan ainihin al'ada malam mu ci gaba na
cewa idan mutum ya je aikin umara misali a wannan watan to ba zai yi amfani da wannan umara ba in zai zauna ya haji to idan watannin haji suka shiga shin wannan ihramin nashi zai dauka daga garin makka ne ko ko shi ma sai ya fita ya je
idan mutum ya yi umara a cikin wani wata wanda ba watannin hajji ba daga baya sai ya yi shawarar bari ya zauna har lokacin aikin hajji wajibi ne a kan shi ya sake fita zuwa ga inda zai zame mishi miƙati ne ya je ɗauko sabuwar harama in haka ta faru shawarar da muke baiwa alhazai tun da tafiya wancan asail ya fi kusa amma ba zai yiwu ba sai mu ce mishi ya koma madina dare ɗaya ne kawai riyal hamsin ne kawai za ka shiga bus ga ta nan riyal hamsin shine naira dubu biyu na najeriya kawai sai ka shiga daga makka sai ka tafi daga nan kofar ka'aba ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da daddare za ka iya tafiya da asuba ka je ka ɗauko harma shikenan sai ka sake ɗaukowa ka dawo ka ɗauko ainihin daga ainihin zulhulaifa an fahimta shikenan kawai babu laifi abin da ya fi dacewa kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka na Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين to kamar yadda muka faɗi jama'a ita suratul baqara ta sauka ne a madina madina kuma cibiya ce ta harhaduwar al'umma iri-iri zaman da annabi ya a makka sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai zama ne sun zauna a takura jama'a saboda sun zauna ne ƙarƙashin gwamnati ta azzaliman sarakuna da masu mulki su abu jihal da su abu lahabi don haka annabi da sahabai sun sha wahala mun kawo kaɗan daga cikin irin tarihin wahalhalin da suka sha annabi da kanshi wani lokacin sallah zai je ne a ka'aba amma sai a je a wulakanta shi akwai lokacin da ya zo yana sallah sai suka ce wani irin wulakanci ne za a ce kamar mu ai sallah a gaban wane ne zai je ɗibo mahaifa ta raƙumi da aka yanka a gida kaza da jini ya zo ya ainihin zuba mashi aka sai wani matsiyaci daga cikin wannan al'umma ya miƙe ya je kwaso mahaifa da kashin wannan raƙuma ya zo suka ce saurara sai ya yi sujuda kutukuna annabi yana yin sujuda sai ya zo sai watsa mashi aka sai suka ta tuntsura dariya su ne wa annabi shegantaka da isgilanci Abdullah dan Mas'ud ya ce ina gani ana wulakanta manzon Allah ba yadda na iya ba yadda na iya yace sai na sheka a guje na kira Fatima na ce ki zo ga mutanen banzan nan nan ga abin da suke wa annabi Fatima ta zo ta yayi wannan datti annabi yana dago kanshi daga sujuda sai ya miƙe hannun shi Allahumma alayka bi quraish Allah ga quraish nan ka kama su to duk shegantaka su sun san muhimmancin addu'a a wannan wuri sai kuma jikinsu ya sanyi sai da ku Allah maɗaukakin sarki ya kama su annabi ya fuskanci irin wannan wulaƙancin da wahala sahabbai irin su bilal sun fuskanci azaba domin bilal kwantar da shi ake a ɗora maramarai a kan ƙirjin shi ana azabtar da shi idanuwan shi na fuskantar rana sahabi irin khabbab ibn al-arat ana samun garwa shine a hada kamar za a gasa nama sai a ɗauko shi a yi mishi tsirara daga shi sai bante sai a kwantar da gadon bayan shi a bankare shi a danne shi har maikon gadon bayan shi sai ya ɗiga ya jika wannan gawayi ya mutu garwashi ya mai da shi gawayi wannan ita ce azabar da aka rinka wasu habban annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan suka kawo kuka ga annabi sai annabi ya ce ku yi haƙuri mutanen da an yi musu fiye da haka ku yi haƙuri mutanen da za a zo da mutum saboda ya imani a sa zarto a tsakiyar kanshi a yi ta fafurawa har sai an raba shi amma wannan bai raba su da addini ba ku yi haƙuri wannan addini Allah zai ɗaukaka shi mutum zai tashi daga cikin garin yaman san'a ya kai har madina da shi da dabbobin shi baya tsoron dan fashi baya tsoron kowa sai dai kura ko kyarkeci kawai ku yi haƙuri Allah zai tabbatar da wannan al'amari ana nan shine Allah ya mai izini ya hijira ya dawo madina da aka dawo madina ba a baiwa annabi izinin yi yaƙi ba duk a wannan lokaci ana ƙarƙashin fasfahi saf aljamil ka kau da kai kai haƙuri kai haƙuri wasbir sabaran jamila kai kyakkyawan haƙuri to ana nan sai wannan aya ita ce aya ta farko da ta sauka dangane da jihadi a makka ita kuma matakin farko ku dubi yadda ta zo Allah ce waye wa qatilu fi sabilillah ku tashi ku yi yaƙi wajen kare addinin Allah amma suwa za ku yaƙa allazina yuqatilunakum waɗanda suke yakar ku kun ji matakin farko matakin farko abinda aka ce fire for fire waɗanda suka bude muku wuta ku bude musu wuta wannan ita ce dokar farko doka za ta zo kuma nan gaba inda za mu ji Allah maɗaukakin sarki zai ba da dokar cewa ku yaƙi mutane har sai ya zama addini kaf a duniya na Allah ne amma dokar farko ita ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙar ku to ku tashi ku yaƙe su wala ta'tadu amma kar ku yi ta'addanci na daga cikin ta'addanci shine ku kashe wanda bai yaƙe ku ba na daga cikin ta'addanci ku kashe yara da mata da tsofaffi da waɗanda ba su saka hannu a cikin yakin ko sun ba da shawara ba inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah baya son masu ta'addanci waɗanda suke ƙetare iyaka jama'a nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya za a tashi akan wannan aya a tattauna matsalolin da take dauke da su sannan kuma sai a amsa tambayoyi to sa'annan sai a rufe tafsiri sai kuma Allah ya kai mu azumin baɗi amma in Allah madaukakin sarki ya so bayan sallah akwai ranaku da ake tafsiri a wurin nan akwai ranakun karatutukan hadisi akwai karatutuka kaza sai dai kuma muna da tsari a wannan wuri shine ba karatun muke kullun dimin da'iman ba in muka yi karatun wani lokacin muna ɗage kanmu wata ɗaya wata biyu mu ma mu huta kowa ya je huta mu je mu ɗan nemi na tuwo da da na sawa a baki da na ƙashin miya sannan kuma an samu a sake dawowa saboda haka karatuttukan namu a wurin nan ana yin su ne da gwargwadon yadda yanayi ya kama insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah ya yafe mana kamar yadda muka ce in ya faru an yi ruwa gobe da la'asar to kenan karatun yau ya zama shine na karshe in kuma ba a yi ruwa ba to ana nan za a yi tafsiri insha Allah amma karatun sahihu muslim karfe 10 na safe insha Allah don nan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik